السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله إن الحمد إن الله إن إن إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي جعل المنية طر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فإن خطبتنا اليوم سؤال يؤرقنا جميعا في هذا الزمن لماذا صار معيار الكرامة والمكانة عند الله هو المال؟ فيا سبحان الله كان الناس في الماضي إذا أرادوا أن يمدحوا رجلا فإنهم يقولون فلان صاحب دين وخلق ومروعة أيضا أما اليوم فصار الميزان كم رصيده ماذا يملك ما نوع سيارته وبيته فما الذي قلب الميزان فما الذي قلب الموازين يا عباد الله السبب الأول ضعف الإيمان وغياب التربية اعلموا أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم حديث الذي رواه المسلم عباد الله لما ضعف الإيمان في القلوب بعث الناس عن مئسار بعث الناس عن معيار مادي يتفاخرون به الإعلانات والمسلسلات والمواقيع التواصيل ترجه ليل نهارا لفكرة واحدة القيام ال ال ال القيمة بالمال والسعادة بالمال والاحترام بالمال فيا سبحان الله حتى صار بعضنا يقدم الغني الجاهل على العالم الفقير في المجالس السبب الثالث حب الدنيا والخوف من الفقر عباد الله قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية فلما خاف الناس من الفقر عظموا المال وجعلوه إليها يؤبد وجعلوه إلها يؤبد وجعلوه إلها يؤبد من دون الله وما هي نتيجة هذا الانحراف في الميزان أيها المستمعين الكرام وما هي نتيجة هذا الانحراف في الميزان أولا إهانة أهل العلم والدين فالعالم الفقير لا قيمة له والثانية تعظيم أهل المال وإن كانوا فساقا فالغني الفاسق يصدر المجالس والثالثة ضياء القيم الصدق والأمانة والحياة لا قيمة لها إذا لم يكن معها مال أيها المستمعين الكرام فوالله وهناك الآخر وهم أن المستمع فسدت أفكارها حتى تقول بنفسها إن الأخوة بنيت على المصلحة لعلى الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم رب عسعة أكبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره راه مسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء إذا عرفنا أيها المسلمون إذا عرفنا الداء فما الدواء كيف نعيد الميزان الصحيح العلاج الأول الرجوع إلى ميزان القرآن والسنة كما قال عز وجل في مهكم تنزيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه الحديث الذي رواه المسلم أيها الناس علموا أبناءكم علموا أبناءكم أن قيمتهم في أخلاقهم وعلمهم وخدمتهم لدينهم أيها الناس علموا أولادكم ألا في جو أن الغنى أن القيمة لا في جوالهم وسيارتهم لا تقولوا له ادرس للنص لتصير غنيا بل قولوا له ادرس لتنفع أمتك لتنفع أمتك ودينك أيها الناس العلاج الثالث إقامة العدل على أهل الحل والأكل وأئمة المساجد أن يقدموا أهل العلم أولا والدين وألا يخدموا وألا ينخدعوا ببريق المال واعلموا عباد الله المال يذهب ويجيء والمناصب تزول ولكن الكرامة الحقيقة هي الكرامة الإيمان هي كرامة التقوى هي كرامة الميل إلى الله عز وجل كما قال سبحانه في مهكم تنزيله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وقال أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات إلى آخر الآية اللهم ارزقنا الحق حقا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم أصله دنيانا وذرياتنا اللهم أصله ديننا ودنيانا وذريتنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون يا أيها المسلمين musamman masu sauraron hutubar nan a wannan taro na dandazon juma'a a yau kubar mu a yau tana da alaka da abin da muke ciki a yau kamar gini ne akan ginin abin da muke kutuba a sati da ya gabata gami da tarbiyya lalacewata me dalilinta a yau da izinin Allah Allah ya ba mu iko na ambata a cikin kutuba Allah ta'ala yana cewa bayan nayi godiya lalle dukkan godiya ta tabbata ga Allah ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka muna gode maka muna neman gafararka da neman taimakonka ya Allah muna neman tsari game da sharrin kawunan mu ya Allah da munanan ayyukan da muke aikatawa ya Allah muna neman shiryarka ka shiryar da mu Allah duk wanda ka batar ya bata ba mai iya shirye da shi hanya madaidaiciya ya ubangiji wanda ka anyin wato wato amina halakar ba mai iya dawo da shi hanyar ka madaidaiciya na sai da tabbas babu wanda cancanta da ibada da bauta sama da Allah subhanahu wataala shi kadai ba shi da wani a farfajiyarsa a mazanin shi musharaka a cikin mulki Na'am, ina mai saidawa lalle annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama annabin Allah ne, zababban Allah ne, ɗan aikin Allah ne, na'am ya fi dukkanin al'umma kasantuwa a fadar Allah a mazanin mai matsayi mai girma, tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa, da sahabbansa, da sannan waɗanda suka bi shi a kan manhajin da ya bar duniya a kayi. Bayan haka ‘yan wa musulmi na ambata, ya ku taron al'ummar duniya mu sani mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah na'am kada mu yi kuskura mu bar wannan duniya face muna cikin musulunci Allah kashe mu a cikin tutar musulunci ya Allah ya bayin Allah na ambata hutubar mu a yau tambaya ce da naiwa kawunan mu menene wannan tambayar wai menene dalili na'am menene dalilin da ya jefa mu a irin halin da muke ciki a yau bi ma'ana me yasa damuwar da muke ciki a yau menene ta zama damuwar da tafi damu a wannan zamani me yasa dukiya me yasa mizani me yasa girmamawa me yasa daraja a wannan zamani ta koma karkashin zunzurutun dukiya me yasa mutunci ya koma dukiya me yasa daraja ta koma dukiya me yasa tunani ya koma dukiya ba mai kima ba ma daraja sai dukiya me yasa wannan ya kasance na faɗa a kutuba kana nasu fil madi idza aradu an yamdahu rajulan minhum innahum yaqulun innahu zu dinin innahu zu dinin wa akhlaqin na'am mutanen da in suka yi nufin za su yabi mutum cewa suke ce masa wani mutum mai addini ne mana mai mutunci ne mana yana da girma wani dattaku ne da shi waɗannan su ne mizanin da iyaye da kakanni suka ɗora al'ummarsu a wancan lokaci rayuwa ta yi kyawu rayuwa ta yi daidai ka samu irin tarbiyyar da ka samu a yau muka samu tarbiyyar da muka samu a yau mun ɗanɗani kaɗan ko da mun mulska ba saboda a lokacin ana kallon daraja da mutunci na al'umma ba ana kallon aljihu ba ba ana kallon mai ka tara ba ba a kallon rigar ka balle gidanka ba a kallon motar ka balle abinda kake da shi a banki da investment ɗinka da matsayinka wallahu a'alam bisawab duk wanda ya rayu shekara arba'in zai ba da labari isama cewar ya rayu a lokacin da ake kallon dukiya a mazanin ni'ima ce kawai hanyar iya taimako hanyar iya wato wariya da Allah ya bawa a nan duniya ba a kallon ta a mazanin ita ce mutunci baki da a da duk lokacin duk abin da ka tara a da na'am in har mutuncinka baka da shi a cikin al'umma ruwan gidanka ba a sha abincinka ba a karba kyamarka ake yi balle a mu'amalance ka wanda ya rayu a da ya san wannan iyaye da kakanninmu sai suka rayu cikin mutunci da girmamawa mai girman mai kudi ya girmama su su masu bashi girman da Allah ya bashi sai suka rai kowa ya san matsayinsa mun san matsayinmu kakanninmu da iyaye sun san matsayinsu a zamanin da dukiya ba ta zan ita ce idanu ba amma a yau na faɗa a kutuba na'am a yanzu nau'in ba haka bane amma yau a yanzu a wannan zamani fasarar mizanu kam rasiduhu yau mizanin batunci mizanin kima mizanin al'umma a idanuwansu gami da darajar ɗan adam a ban ƙasa ba ta wuce ba kam rasidu menene investment ɗinka menene dukiyarka menene last balance ɗinka a cikin account ɗinka menene ka mallaka gwargwadon abin da ka mallaka wai shine darajarka wannan dole ya rusa mana tarbiyyar 'ya'ya da suke tasowa saboda haka muka mai da kanmu a yau duk yaron da ya taso karkashin tunanin dukiya ita ce girmamawa billahi lazi la ilaha illahu an ɗora shi akan tarbiyyar da bai taɓa gyaruwa ba har abada duk darajar malami duk kimar mai ilimi duk dattakar dattakun mai dattaku duk ɗabi'ar ɗan adam duk farin gemun dattijo bai wuce ɗura mar ashar ba bai wuce cimar mutunci ba bai wuce ya taka shi ba bai wuce aibanta shi ba ba wanda yake da kima a idanunsa sai wanda yake ma'abocin dukiya ma'abocin wadata ma'abocin riga ma'abocin kallon wato alfahari la ilaha illallah wannan shi yake girmamawa a cikin littafin imam hariri na wato maqamatul hariri karkacin sharhin da ɗaya daga cikin wato ma'abota masu sharhi suka yi ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban nemi sanin ingancinsa ba ma'anar hadisin tana da kyau ya ce duk mutumin da ya girma mai dukiya don dukiyarsa ba don ɗabi'arsa ba ya ce ba zai ji ƙarshen aljanna ba kuma ba zai mutu ba sai da talauci bayan Allah iyalin mizaninmu shi ne mai ya mallaka mai yake da shi mai ya tara a da na ambata in suka yi nufin wato na faɗa to mai ya jawo mana wannan me ya kawo mana wannan bala'i faman lazi kallaba ma'am faman lazi kallaba almawazina ya ibadallah menene ya canja mana mizanin mu a wannan duniya ga dalilai na ambata na farko shine da'ful iman wa ghiyabut tarbiyya rushe raunin imani da kuma rushewa tarbiyyar al'umma a lokacin da zamani yake nisa yanzu ka dauki tarbiyyar 2020 yanzu 2026 2020 zuwa yau shekara 26 tarbiyar 2020 wallahi faufau 100 bisa 100 ba irin tarbiyar da muke da sha shekara 26 da ta gabata bane ko irin ta ne babu 2020 zuwa yanzu 2026 kaga shekara 6 ko to tarbiyar ba irin ta bane me yasa saboda tarbiyar dadin da bambanci da dan to haka muke tafiya muna tafiya rushewar imani yana daga ciki kallo kake yi in ba ka jingina da shi ba ba za ka yi rayu ba in ba a jingina da su ba su ne mutane su ne al'umma ba haka ba ne kuma dame da kuma zunzurutun wato yadda aka kaunaci cewar da kuma raunin imani wato daful iman wa giyabu tarbiya rushewa tarbiya sai muke ɗora 'ya'yanmu a kan mizanin dukiya ita ce daraja kowa zai neme ta saboda haka wanda zai ba shi da ita zai nema ta kowace hanya wani ya jefa al'umma cikin tsafe-tsafe bin bokaye ƙoƙarin tsafi matasa sun bazu babu tunanin yaya za a yi tarbiyyance kansa a ya sa kawai wani ba ka nemi kuɗi kawai iya kalmar su kenan a dabobi majalisai kawai na kawai nemi kuɗi in daraja kake nema ka nemi kuɗi yan wani alamun larabci ya ambata a baitin larabci yana cewa na'am wato wato inna darahima fil mawatin kulliha تكسو الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فساها وهي السلاح لمن أراد قتالا wannan baitin gaba da rushashe ne a babin imani wannan baitin ba ilimi bane me yake fada a cikin sa wa inna darahima fil mawatin kulliha kaga jam'in dukiya a ban kasa a darahim kenan ko a cikin dukkanin kasashen duniya taksur rijala mahabatan wa jimala wai dukiya ita take sanya mazaje kwarjini take sanya ma kyau dummuninka dukiya ta sama kyau dummuninka ta sama riga ta mutunci duk rashin mutuncinka ta sama rigar imani duk irin fajircinka ta sanya ma waliyyataka duk kafircinka ta sanya maka matsayi duk kaskancinka la ilaha illallah wahiyar lisanu liman arada fasaha wai in kana da dukiya duk irin rashin fasahar harcenka to kai ne mai fasaha kai kadai in zaka fada a saurare ka na'am wahiyar lisanu na'am wahiyar silahu liman arada qitala ay man arada qitalan falmalu maza silahuhu duk wanda yake nufin yayi yaki in yana da dukiya to ya kare wannan tunani ne fasit mummuna wanda zai rusa al'ummar mu kuma zai ke rusa mu har yau ya kamata mu dawo kwakwalan mu dabi'a ita ce ba za a baka aure ba sai me kake da shi ba za a kusance ka ba sai mai ka tara ba a tunanin yaya abin yake wanda iyayenmu ba haka bane Allah ubangiji ya cikan yan bokon kasan nan ya Allah wanda suka rayu kamar me kamar su katagun wazirin katagun Allah masa rahama sun je boko sun zanna a ingila duk kasar bautistar ba wanda ake ce masa bature sai shi duk yankin katagun duk bautistar ba wanda ake ce masa bature tsabar turancin ya shige shi an iya bokon an koyi ɗabi'ar an zanna da turawan an zama turawa hausar ma an mere ta turawa amma ba su kyamaci talakoki ba sai suka dawo daga lagos suka bar ingila suka dawo lagos suka bar abuja suka dawo azare suka zanna a gidajensu tsakiyar talakawa suka rayu don me sun ɗauka cewar nema wa kansu mutunci wurin taimakawa talakawa shi ne mizanin darajar su yau la ilaha illallah a yau ina suke Allah cikin wani banka tagu they have gone sun je matakin da ba kowa ke iya zuwa a duniya ba sun taka sun je sun zauna sun ji sun koyi bakon sun iya Allah ba su arziki da kudi suka bar Lagos suka bar Ingila suka bar Abuja suka zo Azare suka zauna mutuwa ita ta dauke su a garin su suna nan anan la ilaha illallah a tsakiyar talakawa a cikin su me yasa saboda sun dauka dukiya ba ita bace mizanin daraja ba a'a mutuncin da za su baza a cikin talakawa shine dalili yau sun mutu ana kewarsu hatta fokal manabir har akan mambarin juma'a limaza li'annahum qaddamul mala liyashtarul karamata indahum sun bada dukiyarsu dan me dan su samu mutunci su koma da shi wannan kenan bayan Allah na fara a kutuba mu sani alqilmatul mal was sa'ada bil mal wal ihtiram muna dauka dukiya kimar dukiya da farin cikin dukiya da girmamawa ta ban ƙasa wato da girmamawa sai da dukiya farin ciki sai da dukiya wato ka zama mai matsayi a ban ƙasa sai da dukiya wannan hukunci ne alhukuma hazal qaul hukuncin wannan maganar batilatun fi mizanin shari'a mummuna ne a cikin babin shari'a da babin tarbiyya me yasa li'annaha taj'al li'annaha taj'alul mala wa huwa wato wato wato gayatan wahuwar gayatu mutane suna sanya dukiya ta zama ita ce makura makurar kima da daraja a dukiya ita ce hatta tsarar nasu ya abu dunar mala har al'umma ta zan yau ana bauta dukiya har tsaratil malu ilahan yi obadu har dukiya aka mai da ita wai abun bauta a bauta mata abin da muka shiga kenan yau dukiya an bar Allah an ɗauki dukiya wai ita ce abun bauta dukiya ta zama abun bauta wallahi bayin Allah ba ka bi na bashi rantsuwa a irin halin da muke ciki ba abun da yaro matashi zai aikata ba zai aikata ba a duniyar nan don ya samu duniyar nan Allah babu abun da ba sa aikatawa yau matasa sun shiga caca yau matasa sun shiga tsafi hatta na kyanwoyi kyanwa nawa ka sani a gwarku mun yi zance da wani yake ban labari shi ciwon kyanwa yake an taya ta wata naira dubu ɗari tara kyanwa guda ɗaya ce ba zai sayar ba wurin aikin mu ɗaya da shi kuma ana rama ita mai an rama mai yasa mai ake mai yasa ake neman wa'annan kyanwoyin sai ce wallahi malam tsafi ake da su tsafi yace wallahi matasa ne suke ake ake an koyi wani tsafi tsafi da kyanwa na kudi ka rike ta ka ajiye ta ka rika mata wasu abubuwa na bauta ita kuma tana tilama arzikin arziki suna nan sun yi kudi ba adadi saratil malu maza ilahan yu'badu dukiya ta koma wato abin bauta wacce ake bauta mata malamai wa dawo hankalinmu mu koya ‘ya'yayenmu abin da zai iya tarbiyyantar da su ba abin da zai rusa mana ba wallahu alam bisawa lalle bayan Allah mu sani ubangiji yana nuna mana cikin alkur'ani almalu wal banuna zinatul hayatid duniya dukiya da kake kallo azo ne ta rayuwar duniya baqiyatus salihat wanda ya amfani da dukiyarsa dan neman lahirarsa shi ya aikata baqiyatus salihat ayyuka masu wanzuwa gaban Allah na'am ubangiji ya ambata mana cikin alkur'ani sannan bayan Allah mu sani a ita dukiya wato abin nan ne ma'auni ne ma'aunin daraja ba dukiya bane dan ubangiji ya ce mana ma'aunin dukiya ma'aunin dan adam na daraja inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi kowa a wurin Allah shine wanda fi ku tsoron Allah ashe kyakkyawar dabi'a ko da kana da iman dukiya kyakkyawar mu'amala taimakawa addinin Allah girmama addinin Allah shiga cikin waɗanda ba su da shi wurin mu'amalantar su yana daga cikin abin da zai baka tsoron Allah wallahu ta'ala alam bisawab Allah ya riga ya ambata mana inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah bai dubi zuwa ga surorinku bai dubi zuwa ga wato dukiyoyinku bai dubi zuwa ga wato abin da kuke aikata abin da kuke yi face ubangiji yana dubi zuwa ga zukatanku da ayyukanku ne imam muslim ya rawaito hadisin lalle mu sani bilal daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdun kana abdan bawa ne habashi mutumin habasha dan afirka amma ya zama sayyid shugaba ne a cikin aljanna sanadiyar me sanadiyar ta kawasa wallahu alam bisawab ga abu lahab abu lahab daga zuriyar manzon Allah yake bafanu ne daga cikin bafanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan nasaba ne zuriyar da baka isa ka fito a cikin ta ba ban isa fito a cikin ta ba mai dukiya ce dukiyar da ba mai irin ta a yanzu amma yau dan wuta ne bilal kuma dan aljanna wallahu alam bisawab lalle mu sani farin ciki a sa'adatu laysat bil mal farin ciki ba akan dukiya bane kar mu da tunanin mai koma dukiya bayan Allah mu bayar tunanin mu wurin yadda zamu girmama yaya dabi'a take a cikin mu mu ne tarbiyanci ayayen mu da kyakkyawar dabi'a malamai suke cewa man amina salihan inji Allah Allah ce duk wanda ke kyakkyawan aiki min dakarin aw unsa ko namiji ko mace in yake kyakkyawan aiki falaluhiyannahu hayatan tayyiba Allah ce nayi alƙawari zan raya shi rayuwa mai dadi rayuwa mai kyawu rayuwa tsarkakakka lalle malamai suke cewa qadi aflaha man aslama manzon Allah ya ce lalle duk wanda ya musulunta ya mika wuya zuwa ga Allah ya rabauta wa ruzika kafafan na'am wa qana'ahu wa qanna'ahu Allah bima atahu lalle bawa ya rabauta wanda ya musulunta ya mika al'amuransa zuwa ga Allah har Allah ya taimake shi ya azurta shi da ɗan abin da zai rayu da shi ɗaya kenan Allah ya wadatar da zuciyarsa da ɗan abin da Allah ya bashi bayan Allah babu laifi a nemi dukiya wasila ce dalili ce ta samun aljannar Allah amma mu daina ɗaukan mizanin dukiyar ita kaɗai ce farin ciki ita kaɗai ce mutunci ita kaɗai ce girmamawa wallahi bayan Allah dan ambata suna da yawa a cikin kasar nan kasar Katagun waɗanda suka mayar da dukiya an san su suka rayu a talakawa suka mayar da dukiyar a mazanin tsanin neman lahirarsu ba su ɗauke ta a mazanin ita ce kawai girmamawa ba talaka ne za a masa mutuwa wanda ya fi kowa a kuɗi a garin ya ji labari ya je masa ta'aziyya a da an yi ko to ban da yahu wanda ka gaya aka ta haka to mutumin kirki ne ya ji labarin talaka ba shi da kowa ya je masa ta'aziyya ma wallahi ba kowa ke iya yi ba saboda ya dauka shine ya cancanta da duk wata alfarmar duniya saboda dukiyarsa wanda za a yi mutuwa ka ganshi ashe dukiyarsa ta yi amfani wanda zai je ma ta'aziyya ya ke shiga hidimar talakawa shi an mutumin kirki game da dukiya shi ya kamata a girmama amma yau an mai da mizani ya dura ma ashar gobe ka dawo ya ci ma mutunci saboda mutuncin ma nasa ne don ya iya sayansa wannan ya sa an tura al'umma cikin neman dukiya dole ido a rufe muka lalace muna ta nemanta ana taba wallahi tallahi sai ka je lahira wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun zai bayyana a wasu mutane shine wa badalahum ay wa sawfa yazharu lahum zai bayyana a wasu mutane a lahira ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su taba tsammani za su same shi a lahira ba za su ganshi me yasa sai kaga mutum ya mutu yana sallah sai ya je lahira a samu ashe shi ba kwata-kwata bai taɓa bautawa Allah batun da yake ma ya mutu musulmi an tashe shi arni bai taɓa bautar Allah ba Allah bai san ma ya taɓa bautar mar ba saboda ya bauta wani abin da ba Allah ba ne ya girma wani abu a rayuwarsa ba Allah ba wallahi wa'annan kaga sara sukan nan da kake kallo kaga yan ta'adda masu faɗan daba wallahi girmama dukiya ce sama da yadda aka girmama Allah girmama mutunci dukiya sama da yadda aka girmama dukkanin ɗabi'a ita ta jawo ka ɗora ɗanka cewar yaro je ka makaranta ba don kai kuɗi ba su waye suka tura yansu makaranta da niyyar sai ya zama wani ka tura shi makaranta je ka makaranta don me ba don kai dukiya ba na tura ka makaranta don ka koyi kyakkyawar ɗabi'a ka zama mutum ka gane farin ciki ba a dukiya ba ne farin ciki a ɗabi'a ce farin ciki a gudunmuwarka al'ummarka na faɗa a kutuba meye kutubar meye tarbiyar mu a yau ka tura shi dan yayi kudi kuma kudin nan ba ko Allah ke bawa ba Allah bai kasa kowa sai ya dukiya ba sai sa Allah ya ambata ta Qur'ani yace walau menene walau basatallahu rizqa li ibadihi labagau fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha inda Allah zai bude taskasa ta arziki a bayi gaba da wallahi da bayi sai sun yi ta'addanci da bala'i a ban kasa Allah ya bude taskar arzikinsa mal fakashu mal fakaru aksha alaikum jama'a don Allah sallallahu alaihi wasallam ba talauci nake tsorace muku ba a an tumsada alaikum an tumsada alaikum rizq Allah ya yalwata muku arziki ko halaka kamar da na farko suka halaka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai wallahi da dukiya mizani ce ta mutunci a ban kasa ita ce kawai abin da Allah yake kallo na tsoron Allah a ban kasa da manzon Allah ba wanda ya kashi dukiya bayan Allah mu sani mai dukiya yana buƙatar a girmama shi irin girmamawa da ta dace da kansa amma guduma wasu al'umma ita ce abin kallo ba wai abin da ya aikata ba an gane wannan karka ka dauki dukiyar a mazani ita ce abin kallo ana girma mutum ne ƙwarƙashin guduma wasu a cikin al'ummarsa shi yasa na ambata dattawa tsofi wanda suka yi wa addinin musulunci aiki suka yi wa al'ummarsu aiki suka rayu a cikin al'ummarsu ba su guje musu ba ta'aziyya suna nan Allah ji kansa in katago Allah ji kansu ya Allah maka makatagun Allah musu rahama wallahi sun yi kokari a ƙasar nan alhaji audu idan gwalabi Allah musu rahama duk sun yi kokari tun muna yara tun makabartar duniya nan suna nan duk talakawa suka gayyace su suna nan duk abin da ya faru a rumar suna yi su sa gudumawar kuɗi su sa a jikinsu a yi da su ba su bar garin ba ba su bar ƙasar ba ba su gudu musu ba ba su ɗauka cewar dukiya ita ce daraja ba Allah ya ba su darajar da duk kuɗinka ba za ka wuce su ba Allah haka ne har layin ƙasar katagun ta ƙare duniya ta ƙare in dai akwai al'umma a ƙasar nan sai an tuno wa'annan mutanen da ambata wallahi billahi al'azim tarihi zai kira su saboda haka girmamawa girma da mutunci da daraja ba a kuɗi ba ne abinda za mu ɗora ‘ya'yan ma a kayi kyakkyawar ɗabi'a gudunmowar ka al'ummar ka shi Allah ke bukata shi yasa Allah faɗa daga ƙarshe inna Allah yuhibbu abdan a yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa ahabbun nasu ila Allah anfa'uhum wanda Allah ya fi so a duniya wanda yake amfanar da mutane kaji ba ba yawan sallah bane ba azumi ba ba zakka ba anfa'uhum wanda yake amfanar da mutane ahabbu siga mubalaga af'alu extreme farthest ya kure soyayya a gaban Allah wa ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum wa ahabbu al-a'mali ila Allah na'am sururun tudqiluhu ala muslimin aikin da Allah ya fi so a duk duniya ba yawan sallah ba ne sururun tudkhilhu ala muslimin ka sanya farin cikin da aka jefa wa zuciyar musulmi ya farin ciki ka amfane shi ka sama dariya Allah ya fi son wannan aikin duk duniya manzon Allah ne hadisin ya inganta Imam Tirmidhi manzon Allah ya ci gaba da cewa na'am aw takshafu anhu kurbatan ka yayawa mutun yunwa Allah ya fi son aikin aw taqdi an hudainan ana bin sa bashi ka biya mar bashin sa Allah bisan aikin nan aw tatrudu an hujuan ka kore masa yunwa na'am Allah bisan wannan aikin yace wali an amshi fi hajati aki almuslim ahabbu ilayya min an ataqifa fil masjid shahara na rantse da wanda raina ke hannunsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi tattaki da kafata in taka in je in biya wa dan uwana damuwarsa in biya masa matsalarsa manzon Allah ce ya fi in zo masallacina na Madina na'am ne sallar itikafi kwana talatin ina ibada karatun Qur'ani ba dare ba rana da zikiri ya fi min ne gwara in je in biya bukatar dan uwa na kwaya man asbata na'am man asbata man yake cewa an a'atafi fi zara wali an amshi fi hajata aki almuslim ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid shahara wa man masha fi hajata akihi almuslim فأثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزيل الأقدام من زن الله يكي تودك كرشي duk wanda ya biya wa ɗan uwansa bukatarsa kana da matsala kana da damuwa kana da matsala tana cinka ka gagara roko ka gagara tambaya wani ya gano kana da matsalar je ya biya ma ita an ji wannan manzon Allah yake cewa wallahi yawma tazirul aqdam asbata Allahu qadamaik ranar da kafa take zamewa akan mizani ake mutuwa ake fadawa wuta ake shiga wuta kan mizani Allah zai dora kafarka a kayin mizani ba zai kauce ba a manna mata gulugam a mata walda kafarka ta rika takawa sai ka shiga aljanna wallahi ba za ka fada ban jiman don Allah wannan mai take nuna mana shera kyawawan ɗabi'u ita ce mutuncin ɗan adam ba yawan dukiyarsa ba saboda bai ai taimaki Allah ba Allah waɗanda suke taimakon addininka Allah ka taimake su Allah waɗanda suke bautar dukiya Allah ka shirya da su Allah waɗanda suke kallon dukiya ita ce riga ta mutunci duniya da lahira Allah ka shirya da su ya Allah mu da muke faɗa ya Allah karka jarrabe mu don jarrabawar Allah tana da yawa a ji tsoron Allah bayan Allah Allah kar ka jarrabe mu da abin da muke faɗa ya Allah ka jarrabe mu da abin da muka faɗa na gaskiya Allah ka ɗora mu akai Allah ka ji kan waɗannan dattawa da aka ambata da sauransu aqumu qawli hadha aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim qumu ila salatikum yarhamukum